بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس بدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godiyar ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda a cikin rahamarsa muka waye gari ya goma sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta 1446 miladiyar a hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama daidai da sha ɗaya ga watan uku miladiyar isa ɗan maryam 2025 muna karatu daga wannan masallaci mai albarka masallacin kofar gidan dorogo da ke karamar hukumar ningi ta jihar bauchi ubangiji allah kai mana jagora darasin ne gabata mun kwane aya ta arba'in da biyu a cikin wani sura ta sotar zariya da aka yi insha Allahu za mu ci gaba daga yadda muka tsaya bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير الله يتي إنا نحن نهوي ونميت lallai mu ne muke rayarwa kuma mu ne muke kashewa wa ilainal masiru kuma makoma gare mu take idan Allah ya kashe mutum baya bar shi ba kenan da za a ce in ka mutu ka mutu kenan da ka huta amma da saura za ka koma gaban Allah kuma Allah ya maka hisabi da ayyukan da ka yi idan mai kyau ne ka samu rahama idan mara kyau ne kuma ka samu azaba Allah ya kiyaye Allah ya ce yau mace shaka kularubu anhum ranar da ƙasa za ta kyakkece da bubbule da tsatsage domin fitowar waɗanda ke ƙarƙashin tasura'an da gaggawa zalika hasharun alaina yasirun wannan tayarwar bayan mutum ya mutu a tashe shi a busa masa rai wannan mai sauƙi da gurin Allah sai ya ce
نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
Allah ce nahanu a'lamu bima yaqulun mu ne mafi sanin abin da suke faɗa wa ma anta alaihim bijabbari kuma kai ba mai girman kai bane a kansu ko kuma kai baka zamo mai tilastawa a kansu ba fa zakir bil qur'ani kai wa'azi da alqur'ani man yakhafu wa'idi ga wanda yake jin tsoron narko azaba ta daga wanda yake jin tsoron azaba shi ne zai saurari wa'azi kuma wa'azi ya yi masa amfani da taimakon Allah mun zo ƙarshen karatun wannan sura ta ƙaf a za mu ci gaba a sura ta gaba abubuwan da makaranta a wannan sura cikin kuskure ko muka fassara ko bayani cikin kuskure Allah ka yafe mana shi wanda ko makaranta daidai muka fassara daidai muka yi bayani daidai ba ilimin bane taimakon Allah ne Allah ka ƙara fahimtar da mu abin da mu sani ba Allah ka ba mu ladansa kuma ka ba mu ikon aiki da shi insha Allah za mu shiga sura ta gaba wannan sura ana ce mata suratul zariya ita wannan sura ta zariya sura ce makiyya wato an saukar da ita a garin makka kuma ayoyinta 60 na aya tana da aya 60 ne daidai bi hazbi adl ulama'i kufiyin kama summiyar aiban wazariyatu li'anna tabda'u bi hadhihi kalma an sa mata suna aka ce zariya domin ta fara da wannan kalma ta ce wazariyati ah ma wawul qasmi ga kuma wawul qasmi ta ce wazariyati ga wawul qasmi wa hiya sura as-sadisa wa sittuna fit tartibi a jere a jere a tartib ɗinta a sura ce ta sittin da shida wajen saukarta daga sama kenan ita ce sura ta sittin da shida a jere saukarta daga sama wa kada nazalat ba'da suratul ahqaf wannan sura ta sauka ne bayan saukar ahqaf sai da ahqaf ta sauka tukunna kafin ita ma ta sauka wakila suratul gashiya ko kuma ce a wannan sura ta sauka ne bayan suratul gashiya munasabatun suratul zariya lima qabalaha wannan sura ta gashiya tana da dangantaka da sura da ke gabanta wato qaf wahiyar sura ƙaf birni tana dangantaka da ita da al'amura guda biyu da zukuru mafi ma yati in ta suratu fil hadisi alba'asi ita ƙaf ta ƙare ne tana bayani akan sakamakon tashin alkiyama waljanna kuma tana bayani akan aljanna wanar da wuta يقول الله سبحانه وتعالى والسبي يوم ينادي المنادي من مكان قريب أكرشن الكاف Allah yana cewa ka saurara lokacin da mai kira zai yi kira daga wani guri kusa ila kaulihi ta'ala wa yawma tashaqqaqu al-ardu anhum sira'an zalika hasrun alaina yasirun har da Allah ke cewa ƙasa za ta zazzage saboda fitowarsu cikin gaggawa wannan tarwar a gurinmu mai sauƙi ne fihe ne ita iftira sautin zariya ita kuma zariya sai ta fara bil ƙasami bil zariyati wa sahabi sai ta fara rantsuwa da iska da kuma girgije wacce ta kare da yanayin tashin alkiyama wannan kuma ta fara da rantsuwa da girgize da kuma a hadari da kuma jiragen ruwa wal mala'ika da rantsuwa da mala'iku al'anna ma wa'ada bihi ma bihin nasu fi sura as-sabiqa sadiqun tana tabbatar da cewa abinda waccan sura ta da ta gabata ta kafu take fada gaskiya ne wa anna jazaahu sawfa yaqau sakamakon sa kuma da sanni zai auku ذكر الحق سبحانه وتعالى في سورة وهلاك لوم السابقة يدعى الله أنبتا منا وجن هلكر وديوا الأمم لسك قباتا كذبت رسل الكرام عليهم الصلاة وإنهم الأمم سنقرية من ذني عليه الصلاة والسلام لك سورة فارادة بايا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع Allah ya ce wa zariyati zarwa ina rantsuwa da iska irin iskan nan mai dauke da masifa iskar kashi biyu ce akwai iska mai rahama idan bazara ta yi idan iska ta taso ba mai karfi ba ta yi gabar ana tsammanin ruwan sama ya kusan sauka da aka yi ta wani iskar tana zuwa ne da albishiri ruwa ya kusa to ba ita ba akwai ɗaya iskar ita in ta taso tafa take da masifa in ta biyo ta kan bishiya ta jefar da ita in ta biyo ta kan gini ta kware shi ta rusa shi in ta biyo ta wajen shuka ta kakkarya su tafa take da wuta tafi take da sanyi tafi take da dawaye masifa wannan iskar ita ce Allah ke rantsuwa da ita falhamilatu wukra Allah yana rantsuwa da iskar da take daukar giragizai hadari ta juya shi nan ta kai shi nan ta yi nan da shi da umarnin Allah faljariyati yusra Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da jirgin ruwa jirgin ruwa yana da ban mamaki idan ka ɗauki tsakuwa duk ƙanƙancinta ka jefa a kogi sai ta kai ƙarƙashin kogin amma ka sa jirgin ruwa a ruwa ya ɗebi mutane ya ɗebi kayansu ya ɗebi dabbobinsu amma yana kan ruwa falmukarsimati amura allah yana rantsuwa da mala'iku masu rarraba al'amari kowanne mala'ika da aikin da Allah ya dora masa akwai mala'ikan da yake raba arziki kuma raba arzikin nan a wannan wata ake raba arzikin in ka shiga ka shiga in baka shiga ba kuma sai baɗi inna ma tu'aduna la sadiqin wani jawabin rantsuwa lalle abinda ake muku alkawarin sa zai faru gaskiya ne me kenan tashin alkiyama tana zuwa tabbas ce gaskiya ce ba kokwanto kuma ba ƙarya wa inna dina lawaqi'un kuma tabbas sakamako sai ya auku yadda tashin alkiyamar gaskiya ce wanda ya mutu za a tashe shi to tabbas shi ma sakamakon tabbas ne wanda ya cuci wani alama masa wanda ya zalunci wani a kwato abin da ya zalunta a bashi da haka manzan alaƙi sallallahu ala'uwa duk wanda yake da zaluncin wani a gurinsa ya yi ƙoƙari ya warware shi haƙƙin wani ne a wuyanka a a ɓata wani ɓata ma wani suna kai ka ci mana mutunci to karware tun daga duniya domin wata rana tana nan tana zuwa babu dinari babu dirhami haƙƙin da yake kanka bar dinari za ka biya ba don babu a can aikinka za a ɗiba kyawawa a biya wanda ka zalunta yin aikinka kyawawa sun gare sai a ɗebo munanan ayyukan wanda ka zalunta sai a jibga ma a kanka Allah sawaka da haka lallai tashin alkiyama tabbas sai babu kokonto sai ta faru to haka ma hisabi hukunci dole ne sai ya yi alkawari ne na Allah sai ya ce
والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك wasama'i zatal zatal hubuki Allah ya rantsuwa da sama ma'abociyar kyau ma'abociyar kwalliya idan dare yayi ka daga kanka sama zaka sha kallo ka sha abu mamaki abin sha'awa Allah ya kawata ta ya mata kwalliya da taurari wayannan taurarin bayan kwalliyar suna da wani aiki Allah ya gaya mana suna jifan shaidanu masu zuwa satar magana ana samun shaidanu masu satar magana to wannan taurarin suna gadin sama babu wani shaidan da zai kutsa ya je sama don jiyo maganar Allah kamar yadda da suke yi kafin aikowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wancan lokaci shaidanu suna hawa sama su jiyo maganar Allah su gaya wa bokaye amma yanzu tun da manzan Allah Allah ya aiko shi har zuwa ƙarshen duniya sama an toshe ta ba zai shiga ba innakum lafi kawal muktalifun lalle ku kuna cikin maganganu masu sabani wasu sun ce qur'anin sihiri ne wasu sun ce qur'anin bokanci ne wasu sun ce qur'anin ƙarya ne to magana wa za a dauka yi ufaku an human ufiki amma duk da haka ana juyar da hankalin wanda aka juyar abokin gabarka zai ɗauko labari na ƙarya na ɓatanci sai ya rataya maka shi wanda bai san ka ba sai abin ya mai tasiri sai shi ma ya ganka baki da ka sai ga sunanka ya ɓaci akan ba abin da ka aikata mummuna ba daga dalilin wannan magana da waɗannan mushrikai cewar ƙur'ani bokanci ne ƙur'ani ƙarya ne ƙur'ani tatsuniya ne to da hakan yake tasiri a cikin zuciyar wani yanzu misali mai san mukabala idan yanzu zai mukabala da ni misali ba wai damuwarsa ya ka da ni ko in ka da shi ba a'a damuwarsa ku da kuke saurare sai an samu wani wanda ya fahimce shi da shi bukatar sabiya ke nan da aka idan a kawo magana rumo ko ji bature ƙirƙirar ƙarya tana tasiri sai Allah ya ce
قتل الخواصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون Allah ya ce kutular kharrasuna an tsine wa makareta masu cewa wancan ƙur'anin sihiri ne ko bokanci ne ko ƙarya ne to suna faɗan magana ƙarya ne ba haka take ba daka Allah ya tsine musu saboda ƙaryar su kirkira alƙur'ani maganar ah, maganar tsinuwar ga makareci ta tsaya ne a kansu ko kuma duk wani makareci ya shiga ciki na me kuka fahimta da aka duk wani makareci ya shiga ciki duk wani makareci tsidanne ne Allah ya tsine masa za ka ku daina ƙarya allazina wa fi ghamratin waɗanda suke cikin rudu suke cikin gafala sahun suke cikin marafkana suke cikin rafkana makareta gafalallu Allah ce ya tsine musu na'am yas'aluna ayyana yawmuddin suna tambayar yaushe ne ranar sakamakon yaushe ne za a yi tashin alkiyama yawmahum 'alan nari yuftanu to ranar da su kuma za a fitile su a cikin wuta ranar alkiyama kenan ai malam kana mutuwa kiyama ka ta tashi kana mutuwa kai an gama da kai sai kuma lissafin wani ana kai karami ana binnewa matarka da kace gadara da ita wadda kake ji da ita wadda za ka yi cin mutuncin kowa a kanta wadda ba ka gani mahaifarka da ƙima makamanta wallahi nan da wata daya biyu ku wata hudu biyar ta ya wuri ta manta da kai ba ta tunaninka ɗanka da kake ƙoƙarin tara dukiya dai shi ba ka sanya wahala ba ka zan ya shiga damuwa daman shi allah allah yake ka mutu ya gaji kudin ka mutu an gama da kai lissafi ya canza ba ta kai yake ba abokanka da suke tare da kai suke amfanuwa da kai daman wannan amfanuwar shi ne tarayyarsu to ka mutu yanzu ma za a tuna ka sai kowa tuna ka da wannan amfanuwar da ake ba kai ba to dan me zaka rudar da kanka zan me zaka gajiye da kanka dan me zaka wahal da kanka akan neman abin da ba zai dawoma ba wala duk abin da ba zai dawoma ba duk abin da zai kare da wuri bai kamata ka bata hankalinka akai wajen ka mallake shi ba don kama in ka mallaka din ma zai kare ko ka kare ka bar shi domin duk abin da ka mallaka a duniya ɗayan biyu ne ko ka mutu ka bar shi ko wata rana a waye gari ya kare babu to dame za ka walda kanka za ka za kanka damuwa ka hana kanka sakewa ya raba ka da Allah ya raba ka da aljanna ya raba ka da hutu ranar an tashin alkiyama malam ko da hisabun alkiyama aka bar kama an walda kai kar ma ka shiga wutar ka tsaya hisabun tonan silili tonan kwakwaf ya kai ya kai ya kai ka zamo kaza wallahi a barka da wannan mayashi ka da suna tambaya wacce rana ce ranar tashin alkiyama to idan ta zo a wutar za a riga muku azaba jalla ya ce ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ذوقوا فتنتكم ودنا عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون wannan azabar da ake muku dinnan ita ce wadda kuke gaggawar zuwanta lokacin kuna duniya yau ga shi kun zo tafiyar ba ta da nisa a kusa take ma damar an haife ka lokacinka ya kare innal muttaqina fi jannatin wa uyun amma lalle masu jin tsoron Allah masu takawa suna cikin aljannoni da idanunan ruwa su kan madalla da aikinsu su kan sun ji daɗi su kan bukata ta biya ba su sai da duniyarsu ko ba sai da lahirarsu don biyan bukatar duniyarsu ba ai wani ma don lalacewa zai sai da lahirarsa ne don biyan bukatar wani ba ma biyan bukatar kansa ba baka ji daɗin duniyar ba lahirar ma ba daɗi shi wancan da ka sai da lahira dominsa shi ya ji daɗin duniya ya samu dukiya ya fantama ya auri mata masu kyau ya gina gida mai kyau ya hau abin hawa mai kyau kai an barka da tsohon mashin sai hayaki da safa kafin ka buga ma sai ka yi gudu duk ka buge kaurinka ya yi jini saboda buga mashin din shi kuna can a hutu talaka gai tsoron allah daga masu tsoron allah masu takawa suna cikin aljanna akhidhina ma atahum rabbuhum sun karba abin da ubangijinsu ya ba su ladan aikinsu da ƙari daga wajen Allah Allah ya ma alkawari idan ka kiyaye dokarsa idan ka bi abin a ka bi umarninsa idan ka haru da hannuwarsa to bayan ya yi ma alkawarin abin da zai baka sanin kusa ya ƙara maka don farin cikin abin da ka yi innam kanu qabla zalika muhsinina su kafin ranar alkiyamar masu kyautatawa ne me kyautatawa manzon Allah ya fassara mana kyautatawa mal ihsanu yace anta abdullah ka annaka yara ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka an tambaye manzon Allah menene ihsani yace ka bautawa Allah kamar kana ganin sa in kai baka ganin sa to shi yana ganin ka da haka waɗannan masu shiga aljannan nan wanda Allah ya ba su abin da ya musu alkawari kafin ranar alkiyama din masu kyautatawa ne su so suke ma rayuwar ta tsayi idan akwai imani doguwar rayuwa a gurin mumini alheri ce idan babu imani doguwar rayuwa a gurin kafiri musiba ce mummunan aikin ka yana karuwa azabarka a lahira tana karuwa kyakkyawan aikinka yana karuwa da haka abinda za ka samu na alheri a lahira ma yana karuwa da haka idan akwai imani doguwar rayuwa a basoci in babu imani kuwa to matsala ce da haka sun kasance kafin alkiyama masu kyautatawa ne suna bin abin da Allah ya ce su yi suna kin abin da Allah ya ce su bari na'am كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون سورة متاني ‘yan aljanna waɗanda suke zaune a aljanna ga idan jinan ruwa masu kyautatawa ne tun kafin aljihar kiyama Allah ce kanu kalilan minan laili ma ya ja'una sun kasance ‘yan kaɗan ne kaɗan ne suke yin bacci da daddare wato awoyin dare awa goma sha biyun nan idan aka raba ta waɗanda suke bacci a cikinta ba su da yawa wanda suke kiyamun leli suke tasbihi suke istighfari suke roƙon Allah yafi yawa wa bil ashari hum yastaghfirun sannan da yamma ko da safiya suna istighfari bayan sun yi tsayuwar dare idan gari ya waye kuma suna neman gafara Allah ya gafarta musu wa fi amwalihim sannan a cikin dukiyoyinsu haqqul lisail wal mahrum akwai haƙƙi na mai tambaya da wanda aka haramta wa tambaya malamai sun yi sabani waye maharum wasu suka ce almaharum wanda haramta wa kansa tambaya shine wanda yana da ta'affuf yana da kamun kai ko da zai mutu da talauci ba zai zo ce ba zuwa mabayin ba girman kai ba kamun kai lokaci a almaharum akwai wanda shari'a ta hana a bashi ganima wanda ba imani tare ci ba za a bashi ganima ba ina ba ta mun gane to daka yace a cikin dukiyoyinsu su mutanen kwarai mutanen Allah akwai haƙƙin matambaya wai da Allah ya baka dukiya ba kai kaɗai bawa ba a akwai wasu waɗanda za su amfani dukiyar ba dankinka ba ne na jini ba abokanka ba ne wani ma ba ɗan garinku ba ne wani ma ba ɗan unguwarku ba ne wani ma makotaka tsakaninka da kai da shi amma yana da haƙƙi a cikin dukiyar kuma sai ka ba shi wannan kuma shi mai tambaya ne shi bai da ta'affuf yadda watan zai yi jurewa bai tambaya ba to shi ba zai yi jurewa ba daga ya waye gari ya taba ya ji babu to zai je nema amma ba annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama mai yawan roƙon mutane ranar alkiyama zai tashi fuskarsa babu tsoka ya zama ƙwarangwal saboda yawan tambayar da yake yi na me allah ya baka ƙarfi ba za ka tashi ka je ka nema ba ka tsaya sai ko a baka ka ga mutum da ƙarfinsa mutum lafiyayyensa mutum matashi ya je yana bin layin zakka a bashi zakka har da kamun ba idan gona ce ya je gurin mai gonar ina kamun zakka bana ƙila mai noma mafi abokinsa ne ƙila abokinsa ne ƙila ɗan uwansa ne ƙila ma wanda ya noman bai kai shi ƙarfi ba amma ya je guzo yana neman zakka don me za a ba matashi zakka ina gaya muku ina ba ku shawara in dai matashi ne kar ku ba shi zakka ku bar shi ko ya je ya nema ko ya mutu da yunwa shari'a ba ta son lalaci shari'a ba ta son lalaci tana so mutum ya je ya nemo idan ka je ka nemo ka ci allah zai baka ladan nemowa allah zai baka ladan ka ci halal allah sai ya ce
وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي الأرض آيات للموقنين a ƙasa a ƙasa akwai ayoyi masu yawa wadda yake nuna maka Allah Allah ne wadda yake nuna maka Allah ɗaya ne suna nan da yawa amma ga wanda yake da yaƙini rijiya za a gina a yi ta tonawa a yi ta tonawa a yi ta tonawa ba ji kasanta ba aya ce ƙasar da ruwan sama zai zuba tsiro ya fito kayan marmari ya fito sai ka hau mangoro ko goba ko gwanda a bishiya daya sai ka tsinko wani in kaca sai ka ji tsami haka ne ko in ka ajiye ka tsinko wani kaca sai ka ji daci barci in ka tsinko wani ko sai ka ji zaki amma karka mata abin sha ɗaya ne kuma ruwa iri da aka ba su sannan kuma a wannan ƙasar suka tsiro amma an samu nau'in test ɗin na yayan marmarin ya zama kala-kala wani babu lura ba ne sai ku fito a ce mahaifiyarku zallanku uwarku ɗaya ubanku dama kowar kamanninsa kowar da ɗabi'arsa kowa da yanayinsa me yasa ba ku zama iri ɗaya ba aya ce kaga wata shukar a bar sha'awa wata shukar za ka yaga ka zubar ashe magani ce da haka a cikin ƙasa Allah ya ce akwai aya ga wanda yake da yaƙini wafi an fusukum a jikin kuma a jikinka kai ka dubi kanka kai ka za akwai aya ka tabbatar ba jikinka ne ya haɗu ya zama kai ba ka tabbatar da mahaifinka da mahaifiyarka ba su suka halice ka ba ƙila da a san su ne ba irinka suke so ba haka ne ko? ƙila da a san su ne sun haife ka ne don ka zama mai kudi sun haife ka ne don ka zama mai mulki da a san su ne amma yanzu ga shi ka girma har yanzu suke baka kudi har yanzu suke baka abinci ka gada so samu ne ba irin kai kamar su nema ba ka gaba so suka yi gaba Allah ne ya yi ka dole kuma su yi haƙuri da kai yadda Allah ya yi ka da haka a jikin kuma akwai aya afala tubsirun ba kwa lura ba ku yadda Allah ɗaya ne wa fi samayi rizqukum a saman kuma ta arzikin ku yake sai an yi ruwa za ku yi shuka abincin ya fito ku ci sai da ruwa ake samun man fetur a gurin ruwa ake samun zinariya da ire-irensu wa ma tu'aduna da abin da aka muku alkawari zaka Allah madaukakin sarki ya bar abubuwan wa'azuza da yawa wanda ba sai an furta muku ba da dan adam yana da hankali na'am فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace qatalallahu aqwaman Allah ya tsine modansu mutane aqasama lahum rabbuhum bi nafsihi falam yusaddiqu Allah madaukakin sarki ya rantse da kansa amma kun ji gaskata shi Allah ya rantse ya maka rantsuwa ai ai ko ni ne na rantse ba kamata ka yadda annabi ya ce idan dan uwanku ya rantsuwa to ku kubatar da shi ku kubatar da daga rantsuwa to ya Allah zai rantse ma kuma ka ki Allah ce fa rabbis samai wal ardi ina rantsuwa da ubangijin sammai da kasai innahu lahaqqun wallahi tajin alkiyama gaskiya ne misal ma antum annakum tarjiqun kamar yadda kuke maganar nan Allah ne ya rantsi yace wallahi ya rantsi alkiyama gaskiya ce amma kai baka yadda ba to da me zaka yadda sai Allah ya ji هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين Allah madaukakin sarki sai bujirto mana labarin annabi Ibrahim ko wani daga cikin labarin annabi Ibrahim da matarsa Saratu abin da ya faru Allah madaukakin sarki ya yi nufin halakar da mutanen lutu masu aikin luwadi wato masu kwana da mazaje ta duburarsu amma kafin su tafi sai suka biyo ta gidan annabi ibrahim a siffa ta mutane ba ta mala'iku ba shi da Allah ke ba mu labari hal ataka hadisu dabi ibrahim al-mukram ya muhammad sallallahu alaihi wasallama shin labarin bakin annabi ibrahim ya zo maka ko ka sani daga abin da ya faru idh dakhalu alaihi lokacin da suka shiga wa annabi ibrahim ƙalu salama suka mai salama assalamu alaikum ƙala salamun sai ya amsa wa alaikum salam ƙawamun munkarun baƙi abin ƙyama baƙi waɗanda ake ƙyamarsu me yasa ya faɗi wannan kalma ya ce baƙin da ake ƙyama lokacin da bakin suka zo ɗabiyar ibrahim ce wajen girmama baki suna zuwa faraga ila halihi waje abi idilin sami sai ya tafi gurin iyalansa yana da ɗan sake watacce aka yanka aka soya aka kawo baki abinci mala'iku ba ta ci to shi bai zama mala'iku ba ne don haka da aka ba su abincin sai ba su ci ba ka ga ko ka yi bako ka ba shi abinci ya ci babu zargi akwai zargi tun da bai san mala'iku ba ne rashin kincin abincin shi ya sace musu kawo munkarun mutane a bar kyama saboda an kawo musu abinci sun ci sallah ya ce فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة خيبة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم faƙarrafahu ilaihim sai ya gabatar da abincin zuwa ga bakin sai ya gaba su ci ba da ya kawo masa abincin ya ajiye sai ya tashi ya fita wani bakon in kana gurin zai ji nauyin cin abincin wannan ya sa annabi ibrahim ya fita don ya cire musu kunya su ci abincin da a tunaninsa ya daidaici lokacin da ya kamata ce sun gama cin abinci sai ya dawo sai ya sama abincin yadda yake ba taɓa ba ƙwala ala ta akulun ya ce shin ba za ku ci abincin ba ne ma wajen saminun khifa to daga nan kuma sai fara jin tsoronsu anya wayannan bakin kuwa ƙalu la ta kaf da suka ga ya tsorata sai suka ce mai karkajin tsoro wa basharu bi gulamin alimin sai suka mar albishir zai haifa da malami zai haifa da masani a lokacin bai da da fa gabalatu ra'atuhu fi sarratin sai matarsa saratu tana tsaye tana ji sai ta fuskanto tana ihu ko ta fuskanto tana guda fasakhat wajaha sai ta mari fuskarta waƙalar ajuzun aƙimun ta ce za a yi gyatima bakarariya gyatima wadda za ta wuce haihuwa ya za a ta haihu sai Allah ya ce قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم na'am قال فما خطبكم أيها المرسلون na'am قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين yanzu annabi ibrahim ya samu nutsuwa ya san ba mutane ba ne da aka wancan tsoron ya kau lokacin da saratu matar annabi ibrahim take mamakin ya za a yi ta samu da wasu suka ce abin da ya sa ta yi wannan kishi ne ya zo mata domin a tunaninta yanzu ibrahim zai auri wata mata ba ita ba wadda zai haihu da ita ai ba ita aka albishir din ba shi aka yi wa ƙalu ka zaliki ƙarar rabbuki sai mala'iku suka ce eh haka dai ubangijin ke ce innahu wal hakimul alimun kuma shi Allah mai hikima ne masani ne la mahalata ba makawa Kola sai Ibrahim ya juye wajensu ya ce fa ma khadbukum ayyuhal mursalun menene labarin ku ya ku baki me ke tafa da ku ya akai ku ban labari mana Ƙalo sai suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimina mu an aike mu ne zuwa ga wasu mutane masu barna mabarnata yanzu gurin maka aike su na'am لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين linursila alaihim hijaratan min tin za mu je ne waɗannan mabarnatar don mu yi musu ruwan duwatsu daga sama musawwamatin inda rabbika wayannan duwatsun kuma suna da alama kowanne mutum da sunansa a cikin dutsen da za a jefe shi da shi tun daga wuta an rubuta sunan wanda za a jefe shi da ita kuma ta wani ba za ta samu ta wani ba lil musrifina an yi su ne kurin dan mabarnata ba kan zina man kana fiha min almu'minin amma idan muka je gidan mu'minai wannan zuwa zan ba su fada ba Allah ya kare su domin annabi Ibrahim yana jayayya da su don me Allah ya alƙawarin zai kubutar da musulmai zai kubutar da mummune da aka ce Ibrahim yana ganin cewar idan aka je azabtar da wannan garin to zai shafi ma mutumin kirki malaiku suka ce a mutumin kirki ba zai shafe shi ba sai ce
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم fama wajadana fiha ghayra baitin min almuslimina da muka je da azabar azabar da muka zubo da ita a garin gidan musulmai ne kawai azabar bata shiga ba wani gida wanda ba na musulmai ba to ba wanda ya kubuta amma duk gida na musulmai ya kubuta shi ne gida annabi lut wata ragana fiye aya wannan garin mun bar shi don ya zama aya ko yanzu kaje za ka gari a can yankin jordan lillazi ne khafunan azabar alim mun bar shi ya zama aya ga wanda suke jin tsoron azaba mai radadi garin yana nan in kaje kuma za ka gan shi sai ya ce وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون wafi musa haka nan ma a cikin labarin annabi musa ya muhammad idan arsalnahu ila fir'auna lokacin da muka aiki annabi musa zuwa gurin fir'auna bi sultan mubin da hujjoji a bayyane don a gaya masa allah fatawalla bi rukunihi fir'auna shi da mutanansa suka juya baya wa qala sahirun aw majnun ko suka ce kai Musa dan dabo ne matsafi ne ko kuma suka ce a yana tare da aljani yana da bugun aljani mahaukaci ne haka suka faɗa kenan zai nuna maka tsakanin mai addini da mai mulki galibi ba cika zama lafiya ba tsakanin mai da'awa da mai mulki da mai dukiya ba cika samun zaman lafiya ba da aka yanzu fir'auna a yanan musa ya je wajen fir'auna da hujjoji da wa'azi fir'auna ya ce wannan tsafi yake yi ko kuma dai mahaukaci ne me yasa fir'auna ya ce tsafi yake yi saboda lokacin da annan musa Allah ya kira shi ya ba shi ayoyi wadda zai nuna fir'auna don fir'auna ya gane musan nan da ya zauna a gidansa ne Allah ya zaɓe shi kuma ya zama jiki manzo kuma ya gane aikin na Allah ne ba na musa ba ne sai ba shi wasu ayoyi daga ciki akwai sandarsa wadda yake dogaro da ita wadda yake yago ganye ma dabbobinsa in yaje sai zama katuwar mucijiya idan ya sa hannunsa a hamatarsa hannun zai fito fari fat wani ayoyi ne to da annan musa ya nuna wa fir'auna wayannan ayoyin sai fir'auna ce ƙarya ne wannan tsafi ne sallah ya ce
فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم wa akhadnahu wa junudahu da haka da shi da rindinarsa sai muka kama shi fanabaznahum muka watsa su muka jefa su bilyammi cikin igiyar ruwa goho mulemu ina bin zargi Allah in ya ga daman kashe ka abu mai sauki sai ya kama ka ya ina wani maloma tuwo ne zai ci ya haɗiye tuwon bai je ciki ba ya tsaya makogoro ya mutu wani nama zai ci ya sa naman a baki ya fara haɗewa sai kaji fara tari ya ga yance maye ne mayu da suka kama shi wallahi babban maye ne akwai maye wallahi babban maye ne wallahi yakan mutu an ya kama ka babban maye kenan wallahi ba zai sake ka ba ba wani maye mala'ika ne kawai ya kama mutum ba zancen maye Allah ne ya ga dama ta wannan hanyar zai mutu haka kawai mutum ya tafiya zai yake ciki ya faɗi sai ya mutu wani ruwa zai sha gare shan ruwan sai ya mutu za ka ga fir'auna can da ya ce shi Allah ne shi abin bauta ne abin bautan ma babba sai ga can yana linkaya a cikin ruwa yana budin a cikin ruwa sai ga shi a cikin ruwan Allah zai kace shi za ka Allah ce ba ka zanahu sai muka kama shi wajunudahu shi da dindinarsa fa na bazanahum fil yammi hum mulim sai muka wara su a cikin kogi na'am وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم na'am ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين wafi yadin haka nan ma'adawa suna ganin su kansu ga sunan yadda suke idan sannan alaihim rihal hakim lokacin da muka aika musu da wata iska iska ta azaba ma tazaru min shaida ta dalehi wannan iskar ba ta barin wani abu wadda ta biyo ta kansa illa ja'alatu karrami fa ta mai da shi kamar toka wannan iska maka aika ma adawa inji Allah za mu cika ta ne insha Allah sai darasi na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah to bari mu gani ko za mu yi amsawa mana ina so ayi mun bayani akan waɗannan abubuwa kamar haka haƙƙin kafiri a musulunci ko a shari'a adalci akan kafiri a musulunci ko a shari'a malam ina da mahaifiya kuma muna da yawa a gunta amma wani lokaci sai ya nuna ko sai yana nuna bambanci a tsakaninmu bayan nima bab gudun an sauran jan tukunna tambayar haƙƙin kafiri a musulunci ko a shari'a wanda ba musulmi ba yana da haƙƙi a gurin musulmi ko a ƙasar musulmi kafirai sun kasu kashi biyu ne akwai na amana akwai na yaƙi shi kafirin amana duk abin da musulmi yake da shi na haƙƙi shi ma yana da shi kafirin amana shi ne wanda kun yi alkawarin shi babu yaƙi tsakaninku to duk haƙƙin musulmi yake da shi a gunka to shi ma yana da shi akwai kafirin yaƙi shi kafirin yaƙi ba shi da haƙƙi kamar yadda haƙƙin wanda aka ƙulla ƙawance yake da shi amma za ku yi kasuwanci da shi ka saya agunsa ya saya agunka ba za ka cutar da shi ba ta kowane nau'i ba za a hada baki da kai a cutar da shi ba za ka kare masa haƙƙinsa da mutuncinsa wannan haƙƙi ne a kanka na wanda ba musulmi ba ina ba ta mun gani a ta gaba ya ce yana da mahaifiya kuma suna da yawa a gunta ma lokaci sai tana nuna bambanci a tsakaninsu to mun karanta hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake haramta nuna bambanci akan yaya idan kana da yaya dole ya zama soyayya su iri daya ba za ka ba wannan ka hana wannan ba ba za ka yi wa wannan abu ka kima wannan ba hakan yana sababar da gaba a cikin 'ya'ya ‘ya'yan sai su ji haushi idan ba manta ba a labarin annabi yusuf na daga cin abin da ‘yan uwan suka zargi babansu a kai a kan yana ya fi san ɗan ƙaramin ƙaninsu a kansu da aka ba su kai ne da kashe shi tabbas haka yake inda kana da ‘ya'ya ka nuna son wani ya fi na wani to kana haifar da gaba a tsakaninsu kai da makuma za su tsare ka na ba ta mun gane sai a daina wallahi ala
malam wasu kiyoyi da suke turo tambaya ta wannan kafa
in za a yi karantawa ba eh to gashe suna tura mesa da suke tura ya karanta sai a yi karanta ina gani suna ji ba laifi a za a iya turowa ta a kai tsaye sai a gani sai a karanta ko kuma ba su wata lamba eh gashe da a je gani a wannan to shi kenan ba laifi malam mace ne jinin al'ada ya ɗauke mata kafin mutuwar alfijiri shin wace sallah ne a kanta isha kaɗai ko har magariba matan da jininta ya ɗauke kafin alfijiri ya fito ana binta salloli guda biyu sallar magarba da sallar isha za ka sai ta wanka ta sallace su in kuma ta bari har lokacin ya fita to ana binta ramuko ina ba ta mun gane domin da sallar azhar da la'asar lokacin su baya fita sai rana ta fadi haka sallar magarba da isha lokacin su baya fita sai alfijir ya fito a jere suke ai mace ne mijinta ya kwanta da ita sai ta yi bacci da gari ya waye sai ta ga al'ada ya fito mata shin in ta zo in ta samu tsarki wanka nawa za ta yi wato ga al'ada ga janaba ba ta yi wankan ba ko ga janaba ba ta yi wankan janaba ba sannan kuma jini ya zo mata haka ne to idan ta tashi yin wanka bayan ɗaukewar jinin da wani za ta fara sai ta yi wanka ɗaya da niyya biyu an gane sai ta yi wanka ɗaya da niyya biyu don duk siffar wankan ɗaya ne ba bambanci da wankan hailar da wankan janaba duk abu ɗaya ne ba bambanci daga sai ta yi niyya biyu wankan haila da kuma wankan janaba wallahu alam assalamu alaikum malam mene hukuncin wanda ya karya azuminsa da gangan wasu hukuncin wanda ya kare azuminsa da gangan ya zo a hadisi na abu huraira inda zai yi azumin shekara ɗari ma ba zai rama wannan ɗayan ba da aka tsakani da Allah ne in Allah ya ga dama ya tuhume shi da shi in ya ga dama ya fi masa in ya gyara wallahu alam ko da wanda ya hukuncin to da ya hukuncin shi ne zai yi kafara na azumin wata biyu a jere na ya nuna ya duka wannan haka malamai suka ce abin yi bayani akan kwanaki ko wallawa alam na a baka ji bari kana bacci a biya ai ba magana biya aka yi yanzu maganar rashin adalci ne aka yi bi hamdika da shaɗu Allah ilaha illa anta da zasta gafe kwanatu bai rika alhamdulillah